إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana ta barecen laraba bakwai watan dulhijja bakwai watan dulqa'ada wanda yake shekara ta dubu ɗari da arba'in da biyar wanda ya daidai biyar ga watan mai dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi na mai albarka majalisi da muke kanta mukaddima ta malam bin salam mukaddima da yake fita domin bayani akan aqidar annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa wata sati mun cika bayani akan imani ababen da ake kira imani a musulunci muka ce imani yana a magance ne kuma a aikace kuma a budurci kuma ana ganin shi yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa da aikin da'a yana kuma raguwa da kuma aiki na fasikanci ko kuma aiki na wanda ba da'a ba yau insha Allah za mu shiga wani kunshi daban malam zai mana magana akan wasu abubuwa da yake da yake akwai manhaji na ahlus sunna da suka saba wanda suke ba na sunna ba malam yace wa annahu la yaqfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qiblati wa anna shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa arwahu ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'athun وأرواح, وأرواح أهل, أهل الشقاوى معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما لا ودنا سيدرو يا فدي وسو وتمسألكما وأنه لا يكفر أحد بذنبه لكن أبدا ما لم يسكي إجماعي أهل السنة وجماعة كنسة أهل السنة شيني واتو ba wani wanda yake kafuta saboda wani zunubi da yake yi min ahalin qibla mutakar da yana cikin mahabota kallon gabas mutakar yana cikin musulmi dan yayi wani zunubi wanda bai kai ya sa ya fita musulunci ba to ba zai sa a fitar da shi daga musulunci ba saboda wannan zunubi din wa anna shuhada ahya'un kuma wato shahidai ahya'u rayu ne inda rabbihim wajen ubangijinsu yurzaquna Allah ta'ala yana azurta su wa arwaha ahli sa'ada sannan kuma rayuka na ɗan aljanna baqiyatun wa zajjiya ce na'imatun kuma man'imciya ce ila yawmi yub'athuna har zuwa lokacin da ubangiji zai tada su za su za su zama cikin ni'ima wa arwaha ahli shaqawati mu'azzaba su kuma rayuka na ƴan wuta ana wato musu azaba ila yawmi bidin har zuwa ranar sakamako wa annal mu'minina kuma mu'minai yuftanuna za a fitine su fi quburihim za a jaraba su a cikin kabarin su wa yus'aluna kuma za a tambaye su Allah ta'ala zai tambayi mu'mina a abinda suka kasance suna aikatawa na duniya za a jarabta su idan sun jarabawa shikenan yuthabbitu Allahu alladhina amanu ana Allah ta'ala zai tabbatar da wanda suka yi imani bil qawli thabit da tabbatacciyar magana fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah da kuma lahira yau babin da zamu yi zamu yi magana ne akan wato aqida ta ahlus sunna wajen kafirci da imani yaushe ne mutum yayi wani abu zai zama ya fita musulunci yaushe ne kuma in yayi wani abu zai zama ya wato yana cikin musulunci wani imanin sanana wala yake cewa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla kuma lallai daga cikin wato abinda ahli sunna suka wato suke suke kudurcewa a zuciyarsu suka yi imani da shi shine babu wani wanda yake fita cikin musulunci bi dhanbin saboda wani zunubi min ahal qibla mutukar da yana daga cikin wanda suke kallon gaba suna yin sallah mutukar da yana an sunan sa na musulmi ba ya warware musuluncin sa ba wannan galibi haka a littattafan mu na risala ake rubu ake dabbin wannan ake wasalin wannan la yakfuru la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahal qibla haka suke wasalin sa amma wasu nusofi in an duba za a ce la ayyukaffaru ahadun in ka ce la yakfuru ahadun zai zama kayan shi binayi da al fa'iliyya la ya furu shi ne fi'ili ahadu ya zama fa'ili shi mutum ne wanda ya zama yana daga cikin wato musulmai ya yi wani zunubi shi ba zai fita musulunci ba shi ne la ya furu ahadu bi zambin idan ka ce kuma la yukaffaru ahadun bi dhanbin ala ma lam yusamma fa'iluhu kenan ka gina shi al mafuliyya kana magana cewa ba a fitar da mutum daga musulunci ba a fitar da mutum daga musulunci saboda wani zunubi da yayi la yukaffaru kaga aikin waninsa la yakfur kuma shi ma da kansa ya fita to wannan duka ma'anan babu laifi duk wanda aka dauka ma'ana ne wacce suke ya gaskata malamai da yawa sun yi amfani da su wasu malamai sun ce la yakfuru ahadun bi dhanbin wasu ce la yukaffaru ahadun bi dhanbin ala ma lam yusamma fa'iluhu nan malam da ya ce wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin cewa la yakfuru ahadun bi dhanbin ba wanda yake ta musulunci da wani zunubi a saki haka yadda ya faɗa haka da ya kamata ya masa kai ya masa da baibayi yadda ya saka ya ce mutum da zarar yayi wani zunubi zai fita musulunci ba to ba haka malamai ke daukar maganar nasa maganar nasa yadda ya faɗa ba a saki akwai kai da malamai ke yi da ya ƙara malamin sahihla kamar da sauran malamai ke ƙarawa wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qillah ma lam yastahi lahu wannan haka malami ke kara mutukan bai halatta ba saboda ko da yana shan giya misali idan yana da cewa shan giya wannan haramun ce a wajen sa to yanzu yana nan yana nan a musulmi amma in cewa yanzu sha ruwan ba laifi bane to yanzu wannan ya halatta kenan to shi kenan ya fara musulunci wannan kuma kaidin wannan kaidi ne mai muhimmancin gaske da ya kamata malam ya kawo wanda wanda suka yi rubutu a wannan babu banda bai risala su da suka tashi ga yanda suka fara mai qahawi abu ja'far al-qahawi yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla ba ma kafirta wani mutumi da zunubi mutukar dai bai halatta shi ba wato mutukar bai dauki wani abu wanda yake haramun ne ba sai yace a ni halal ne a wajena aka ce ba ka san cewa qur'ani da sunna sun ce haramun ne wannan abun ba kaman giya sai ce a shi fa a wajensa haramun ne to yanzu wannan abin da yayi yanzu ya fita musulunci shine malamin sahih mutukar bai ce abin halal bane a wajensa saboda a musulunci an gina shi ne akan miƙa wuya an gina shi ne akan wato ya miƙa wuya ya sallama wa ubangiji to yayin da ubangiji ya haramta ƙarara yace shi kawai bai shiga cikin wannan wannan hukuncin ba to kaga bai miƙa wuya sai ya sarai da miƙa wuya sai ya share ta saboda haka to zai zama ya fita musulunci har ila yau dai a maganar mana akwai yar wato dajiya da malamai suke yi a wannan gaba ta bizambin kuma da muka cewa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla ma lam yastatiru ya kafa iqara to kuma dhanbin da ya faɗa shi ma wasu daga cikin malamai suna cewa laysa ala umumi wato ba kawai a fadin sa haka yadda ya faɗa haka yake ba ba kawai wani kowane zunubi ne idan mutum yayi ya ce kawai shi sai ayi inda ce la ilaha illallah ya zama musulmi shi kenan bai musulunci ba malamai ba haka suke faɗa ba akwai wasu zunubai da idan mutum yayi aiki ne kuma amma ahli sunna za su ce ya musulunci akwai irin su saboda haka malamai a wannan magana da yayi wasu suke ƙara wato kyautata lafazin ibn abin alhalaf yana cewa a ce da ya shari da ya matsagayi bahawi ya ke cewa imtana a kasiru min al'imma da yawa daga cikin malamai ba sa wato faɗin an iblaqin an iblaqin qawli bi anna la nukaffiru ahadan bi dhanbin sun daina cewa ba ma kafuta wani mutumi da zunubi da kowane zunubi ba sa faɗan haka bal yuqalu abinda suke cewa shine la nukaffiruhum bi kulli dhanbin ba ma kafuta su da kowane zunubi ka ce ba ka kafarta mutum da kowane zunubi ya sha banban da ka ce ba na kafarta shi da kowane zunubi bi zambin wato kowane zunubi kaga in yayi karami ko ba mutum da zai shigar shi da musulunci wanda bai da shi ba kaga yanzu ka ce in dai yana cewa la ilaha illallah kawai kula ya wani zunubi yana da imaninsa amma su ahli suna cewa yi bi kulli zambin wato ba kowane zunubi ne mai yake sa mutum da shi da imani ba amma dai akwai wasu daga ciki da idan yayi zai iya fita daga ciki zai iya barin imaninsa kamar na? eh azima bi saban Allah ba eh shine dai ai mutu ne eh abinda muke faɗa anan alus abu jarar shi wannan ibnu abid al-halabi yake ma malam anan shi malam cewa yawa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi wato ba ba wanda ke fita musulunci da wani zunubi da yayi shine muka ce to malamai anan ma suna dan yin ma wannan magana ta sa gyara ba wai ba daidai bace amma suna masu gyara cewa ba haka magana take a sake ba saboda idan ka ce kowane zunubi to akwai wasu zunubai da an tabbatar fita yi daga musulunci kamar taka qur'ani kamar zagin Allah kamar zagin manzon Allah wannan kaga daga ji wato a wanda ya irin wannan kasan babu imani a zuciyarsa kamar ce shi ba zai sake yin wata ibada ba ko daya kaga wannan fita yi daga musulunci ba ko ba kowane zunubi ne idan yayi ba za ka muta shi ba wannan shine gyaran da malamai ke yi ma malam adam sai dai ka sai dai ya ce la nukaffiruhum bi kulli dhanbin ba kowane zunubi ne wanda idan suka aikata ba za a ce wannan shine zai sa su kafirta eh amma dai akwai kuma wani aiki da idan sun aikata kuma za a ce ka a ce kuma sun fita musulunci mutum yana sallah amma bai sai shi bai bada zakka
eh wannan magana ce ta malamai ba kowa ne kusan jumhur malamai suna cewa bai fita musulunci ba yana da imanin sa dan ya ce ba zai bada zakka ba mutum bai ce haramun ne shi a babu sai fita da zakka ba duk da an ce halal ne wani malami ko ce tallahi la akadra man kallaka man karaka salati Eh, wannan magana ce ta abubakar siddiq ai cewa za a yaƙe shi ba shi ke cewa shi shi- shi ya fi musulunci ba ai ai almutadun da ba- da abubakar ya yaƙa da akwai amana izaka akwai mutadun akwai wanda suka bar addinin baki daya wanda abubakar ya ya yaƙe su ne a wajen kafirai akwai kuma wanda abubakar siddiq ya yaƙe su ne saboda wada hakki na musulunci suka raba suka ce ba za su bayar ba sai ce tallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakah saboda umar yana ce masa ya laka ya yake su bayan sun ce la ilaha illallah sai ke to ai akwai haƙƙul islam ba akwai haƙƙin musulunci to idan yayin da yake cewa shi ba zai bada zakka ba yana jin cewa ita zakkan nan wajiba ce a kansa kawai shi dai yana jin cewa yana da rowa ba zai bayar ba wani yana da imaninsa eh za mu zo wannan kan wannan babu ko da dai ishara ne ba zai yi mu bata lokaci kan wannan matsalar ba saboda matsala ce mai faɗi amma dai malamai da yawa ba sa kan kuɗin da ce ba zai bada zakka ba mutuƙa yana tabbatar da yiwuwa da malamin sahihin da bulgar shi mai cewa in ba da zakan nan bai ba da zakka shi bai shafe shi ba amma in ya ce shi ba da zakan ya shafe shi to yanzu yana da imaninsa in ya ki bayarwa mai nan mai sabo ne yanzu zalunci yake yi junansa wannan wannan abin da malam ya faɗa yake cewa la nukaffiru ahadu ahadan bi dhanbin bal yuqalu la nukaffiruhum bi kulli dhanbi kama taf'aluhu al-khawarij na ibn abd al-hanadi kaman ya dauke shi ne daga maganar shaykhul islam ibn taymiya a cikin al-wasitiyya abin da ibn taymiya yake cewa wa hum ma'a dhalika ahlus sunna tare da haka la yukaffiru na ahlul qibla ba sa kafirta wato dukkan musulmai don mutlaqil ma'asi da kowane zunubi kowane zunubi da suka sai to da an yi zunubi ko daya ko biyu ko karami ko babba ko wanda bai kai ya kawo ba sai kawai mutum ya fita musulunci ba sa haka wal kaba'i ko wanda- ko wani kabila da mutum yake yayi kamar ƙarya kamar sa'a iyaye ire-iren waɗannan aka ga wato manyan laifuka ne wajen ubangiji amma idan mutum ya yi ba a ce masa ya fita musulunci dan wannan kaba'ir kama ya fa'alu wani kawari kamar yadda kawari suke suke faɗa da shekku sami yake cewa ma'alu suna basa da wani aƙida suna cewa to wannan dai mumini ne amma mai sabo wato yana da ɗan ragowar imaninsa amma dai a wannan babin dai ya sa amma Allah ta'ala wataƙila idan ya yi sakaci wannan abu zai imaninsa ya dinga raurawa imaninsa ya dinga ɗan ragewa yana ramewa har kuma a zo a sa imanin baki ɗayansa da kuma kaga wannan maganar da su ma ibn taymiya da su ibn abd ibn abd al-hanafi suka yi da sauran malamai ya fi maganar malam wato dinka ya fi tacewa ta fuskar lafazi din kuma wato ya fi yi ma lafazin linzami akwai kuma- an an kuma nuna hatara wa kwarai da gaske ta yadda wato ba kowane zunubi ne ba da kowane zunubi ne ake cewa an kafuta ba sannan kuma ba kowane zunubi ne ake cewa ba a kafuta ba akwai wasu zunubi da an kai kawai sunan mutum kafiri akwai wasu zunubi da idan mutum ya yi sunansa ba kafiri ba so ya sai an duba bidan bin kaga ya yi umuminsa ya ya zama am ya zama wani gababan abu kowane zunubi to mutum mutum na cewa la ilaha illallah kaga wato sai ya zama a, wato ya ci bilis kenan ba kuma ba haka wato ahlu sunna ke ke wannan hukuncin ba a kamar misali muka ce kamar wanda yace shi bai sake yi ma Allah sujada ko ruku'i ba shi Allah ta'ala ya ara mushi ara rayuwa amma bai taba yi ma ubangiji wani aiki ba haka ya rayu aka ce ya aiki ce shi ba zai yi ba to kaga wannan babu yanda za a yi wannan wato a, abin da ke kirjin nasa da imani kuma a cikin alamun imani nasa aiki ko so ɗaya bai taɓa yi ba wani abin da za a gane cewa ne wannan dai akwai alamar imani bai taɓa yi ba to wannan kaga ya zama munafiki malamai suke cewa wannan kwata kwata ba zai iya zama yana da imani ba akwai magana na malamai wanda ya bar sallah ba baki da yana da imani ko bai da imani amma da jumhur malamai suna tafsir ba aka cewa wanda ya bar sallah ce baya yi ba wai yau yayi jibi ya fashi ba a ba wannan ba yau yayi jibi ya fashi wannan malamai ba ka cewa kafiri ne a maganar da ya fi inganci akwai masu cewa kafiri ne amma maganar da ya fi inganci ba kafiri ne ba amma dungurungu ya ce shi ba zai yi ba har aka ce masa aka masa wa'azi aka ce masa sallan nan wajibi ce aka ita shi ba zai yi bane to yanzu wannan za a kashe shi ba a matsayin musulmi ba za a kashe a matsayin wanda ba musulmi ba maganar da ya fi inganci kamar da muka faɗa akwai wasu maganganu kan wannan maganar za a kashe shi a wani matsayi a matsayin ba wanda ba musulmi ba a matsayin kafin za a wanda ya bar sallah baki daya wannan da yawa daga cikin malamai wannan yake fatawar su sabanin wasu daga cikin ahnaf su abu hanifa a kamar da muka faɗa muku su suna fitar da wasu daga cikin ayyuka aikace aikace daga abin da ake kira imani a masa sallah a ba za mu sallah ba ya zama kafin ba za mu sallah ba to wata makabarta za a kai shi za ka shiga kamata wanda ba na musulmai ba ba sallah ba komai haka za a ji abin da shi yadda ake binne akuya ta haka za a masa a sannan kuma haka misali wanda je aka fahimci kamar akwai wani nuna nufaka a zuciyarsa akwai wasu- wanda- wata wanda faka ta yadda aka gane cewa lallai wato kamar mukaddara mutanen falasɗinawa sai aka je aka gani cewa da zaran wa- a- ana musu alburusan bababbai to shi da shi ake zuwa ana hada baki yana gaya muga yadda zai yi ma kaga wannan yana mubahara ce yana wato taimakon wanda ba musulmai ba akan musulmai ko kuma a duk wani abu da zai kawo musulunci cikas to shi ma yake ƙara ba su idea yake ƙara ba su tunanin yadda za su yi to wannan shi ma mai imani ba zai wannan ba gaskiya malamai suke cewa da zarar an samu mutum da irin wannan shi ma kaunan wahida suna cewa wannan ba musulmi ne kaga ba kowane zunubi ne idan mutum ya zai a ce ba musulmi ba kwarai a banda wannan akwai wanda wato ya wulakata Allah ya wulakata manzansa ya zama kawai ya ya musu wulakanci ya musu wani gale wani gatsari shi ma wannan tayi daga musulunci Allah ta'ala da yake ba da labarin wato istihza izgilanci a san- a sunan tauba Allah ta'ala yake cewa la ta'tadiru qad kafartu ba'da imani kada ku nemi hanzari ai kun kafirta bayan na tambace ku imani kaga wannan shi ma yana da abin da malamai ke cewa kafirci ne ko kuma kawai mutum haka nan babu sama babu dalili kawai ya samu manzon Allah ko ya samu Allah ta'ala ya zage su ya zagi Allah ya zagi manzansa babu yadda za a yi wanda ya kawo maka wannan addinin kawai ka je ka je ba kai ba ka sashi kuma ka ce za ka yi addinin da imani ba zai yi ba ai kaga wannan dole sai dai imani ya ya ya abin da daga cikin abin da malamai ke faɗa shine wanda wato ya zama ya cika hidido akan musulmai baki daya shi kullum idan musulmai suka sami nasara zai ji kawai zuciyarsa na masa wani kaikayi to shi ma wannan zai ai ba zai yi a ce da imani ba kullum wato yan adawan musulunci kai- su kake jin kake so ba ka kai ga ba ka san ba musulunci ya ɗaukaka malai suka ce wannan ba zai a ce a samu wanda yake da wannan da imani ba sannan daga ciki kuma akwai misali wanda ke sihiri wanda ke sihiri yake neman taimakon kwankwamai akan abin da ba wanda ya iya su sai ubangiji ko ma ta ma a ce daina yin salar la'asar wanda ya fita musulunci ba a wani kokoto kansa kar a dinga cewa wani malami mai tsubu malami mai tsubu ba ba kokoto wanda ba musulmi ne ba wannan shine magana ingantacciya kada daga ganin su kawai suna wasu malanta suna suna wato zuza da ido suna sa hulla wannan kaunan wahidan ba musulmai ne ba mutukar dai an samu cewa suna neman taimakon aljanu har kuma suna yan musu yanka ko kuma suna binnewa da da- da- wato da da ranta abu- akuyar ko kuma suna yankawa ta keya ko kuma in suka yanka za su samu wani kofi su- su tara wannan wannan wato jinin su sha ko su yi wasu abubuwa da su kaunan wahidan wannan ba musulmai ne ba duk wanda ka gaina yin wannan to tsakaninka da shi ya ta haka wanda ba musulmi ne ba sunansa saboda wannan abin da yake yana neman taimakon kwamai ne yana neman taimakon ajami ajami ko ba zai yi ka bashi ka ka- ka- ya ya taimake ka ba sai ka bauta masa wannan abin da kake kuma shine bauta din wannan wannan malamai suka cewa duk wanda ke wannan ba musulmi ne ba haka zalika wanda ke zuwa yana zuwa kawai yana neman wato taimakon wani Allah akan abin da ba mu iya yi sai ubangiji kamar ruwan sama ka ce ya wani zo kamar ruwan sama to wannan farko za a masa bayani sunna a ruwan sama nan ba mu yi shi sai ubangiji da ya ce wani zo kamar ruwan sama da ila ba ya da da za ka ce maka ruwan sama shi ma idan ya ga an mushi izalatul hujja eh, iza- izalatul bid'a awai qamatu sunna ko to zaka yi wata iqamatu sunna aka masa iqamatul hujja aka kai masa da hujja to shi ma wannan in ya ji ya ce ya ji ya gani shi yanzu zai da wata maka wani ubangiji a ruwan sama a rumfansa na kasuwa ya san ko ba mai iya yi masa sai wannan ya zaune a zuciyarsa har kuma ya zama wannan shi da akidarsa to wannan shi ma ana gudun masa zai iya mutuwa ba ya da imani ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske daga ciki akwai wanda wato yake zuwa kawai yana tuma ma wani kabari yana tuma kawai yana roƙon mai kabarin ya biya masa bukatu sana da saidi ko ya dinka masa dukkan shari ko yana da wasu wanda yake dan rigima da su yana cewa to ka dai shiga mun wannan rigimar shi ma yanzu wannan abin da yake yi na sakafurci mutukar ya fahimta a gane muka ce kafirci muna magana hukunci kenan amma ba muna magana shi wani wanda ya shi ya zama kafirin ba akwai bambanci tsakanin in ce wannan hukunci hukuncin kafirci ne shi kuma wanda ya yi wannan hukunci ya ɗabbaka a kansa ko bai ɗabbaka ba zai iya zama bai sani ba zai iya zama da jahilci zai iya zama akwai rafkanuwa zai iya zama akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai shubha to wannan ba har yanzu yana da imaninsa amma dai wanda ya yi ga hukunci sa kenan yaje ya ce maka a gab- a- a- a- a gaban wani kabari yana kiran wannan mai kabarin ya biya masa bukatun sana na haidi ko ya fito masa dukkan shari to zo wannan wanda ya yi wannan abun abun da ya so ka kafirci sunan sa kuma kayi da musulunci saboda Allah ta'ala a Qur'ani yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gabaki ɗaya neman taimakon da kuma ya bautan ya ubangiji ya ya tsaye da shi ne akan ubangiji shi kadai a kansa shi za ka roƙa kawai bauta ubangiji kadai za ka ma yankan ubangiji kadai za ka ma sai yankan da yadda ka yi roƙan ma to kuma ubangiji kadai za ka ma
kamar wanda ya wanda ya fada ruwa na'am mutum ne ya fada ruwan bai ce ya ya annabi Eh.
sai kuma na cewa ne a kaga wannan aka fice kuma bai wuri kaga wannan ka fice sama ya fi na ya fi na kafiran maza Allah lokacin maza Allah su idan suka shiga ruwan Qur'ani ya babu labari su ba sa tambayan ba sa tambayan ruwa kansu ko wani sun san a lokacin sai da sai da tambayan ubangiji wanda yake can sama wanda ya fi kowa karfi wai za rafi muku fulki da Allah muku sai da idan suka hau to za su yi su roki Allah amma idan eh, suna cikin tudu ne suna cikin daɗi to yanzu sai a ɗansu saka kamar yanzu shi mutum ya riga ya shiga cikin wahala kuma yana cewa kuma sai a zo a- a zo a tsarkani kaga zuwa ne za a zama da imani shi ba za ya kafa da dan uwansa har da sa abu da abu a ciki sai kuma wanda ne yanzu nan kuma yanzu yana neman taimako irin waɗannan mutane kuma ce shi a bashi da imaninsa a ce an bashi kawai da imaninsa wannan gari ya karo ba zai yi ba don shi a nan addini ah, ba haka ake ba ba wai zaɓi sanka ne ba shi akwai wasu abubuwa da idan ka aikata aiki ne su ma waɗannan abubuwan ma mutum ya kan su amma kuma kamar da muka faɗa waɗannan abubuwan sai sai idan wato shaɗai sun cika saboda ka nan da malik cewa annahu la yakfuru ahadu bi dhanbi min ahli al-qibla ana maganar wasu daga cikin wato zunubai kaba'ira zunubai kaba'ira ba ana maganar zunubai wanda suke a a- wato a wajen malamai suna fitar da mutum daga musulunci ba akwai wasu aikace aikace ko ba kusa ka duba ko ba kusa ka duba idan ka je ka duba wato babi da yi magana kan ridda ya kawo wasu aikace aikace da yawa sadaka ba magana ce ta fahimtar wani malami yanzu ba a dama kuma mai muktasar ba dan dan kwana kwanan nan ne shi malamin misala ai kaga 386 da shida ya rasu banda shi kuma ga mai agir ka hawiya 310 ko da 11 ya rasu banda shi ga sauran manyan malamai sai imam malik da abin da suke nan gaba mai tawa kenan wanda haka ake rubuta daga wajen su to ba magana ce ta fahimta ba wasu za ka sai sai ai wannan fahimta ku ce fahimta ba fahimta ce wannan ba wannan addini ne maganar kafirci ko imani wannan addini ke tsantsa babu wani malami da isa ce wannan wani ya fita musulunci sai da dole ya je ya gano me aka faɗa sai ce to wannan hukunci sa kaza ne idan za a yi musu hukunci ma ko hallaji da za a yi musu hukunci sai da aka tara mutane aka tara malami aka musu hukunci haka ake yi ba wai mutum wani malami ya ce kawai shi a ra'ayinsa ba ba abin ra'ayi game da maganar kafirci ba a haka don haka kace kai wani a tunaninka ya kafirta wanda ba mai tsayawa ya- ya kalle ka amma dai in dai ka kafirta su ahli suna ba sa tantama ba ya za a yi kace ko ka kafirta daga sai sun gane ka kafirta wanda suna tantama dan tantama su ma zai fitar da su daga imanin ba dole ka ci mai bautan mai cewa Allah uku ka ji cewa shi wannan ba musulmi ne ba kuma ka ji cewa wannan in an je lahira ba fa zai sha ba to babu za a kuma yanzu a zo ka ce kai na maka kanta maka ce da sauran imani saboda dole ka ce kai fushi a kan ubangiji kai fushi a kan Allah tare da manzansa dole ka taimaki addinin Allah wanda ce shi baya addinin Allah kai maka ce ba wannan baya addinin Allah ba da wani ba haka abin yake eh aya guri yau za a ji mag- eh, magana tsaura tsaura wato katin ne yazo a haka yau Eh, yau haka dai katin yazo annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi min ahli al-qibla al-jabala shi ne da daɗi mana a wato akwai wannan malamin yana yi ma wato wajen wajen wasu kungiyoyi da guda uku rafi ana akwai kungiyoyi guda uku da suka bace a wannan babin babi na kafirci ah, kafirta musulmi idan na yi zunubi idan kowace idan wane ya zunubi akwai imani ko babu imani akwai wato kungiyoyi guda uku manya da suka da suka sama wato bid- suka kungiyar bida a wannan babin kungiyar farko sune khawarij da mu'tazila al khawarij abin da ya fara faruwa dama dai wato burbushi su an fara samun tun lokacin maza Allah lokacin zulku mai sara to daga nan ba a sake jin amansu ba sai lokacin Uthman ibn Affan lokacin Uthman ibn Affan akwai wasu abubuwa da suka zo haka nan su ba su yi karatu ba su yi ilimi ba amma dai suna da aiki shin addinin su suka dinga kushe masa kan wasu abubuwa da suke jin cewa ne biyayi su a zamanin su ba wai a zamanin sauran malamai irinsa ba da shi da sauran malamai a su a zamanin kasan ana samun irin wannan kai kai a ganin ka ne kake ganin ba a daidai ba amma amma da ka zo an wato an maka an gaya maka yadda abin yake da wata ila ma ka sauko su a zamanin sai suka dinga jin cewa Usman yana yin wasu abubuwa da da su ba su dace da shi ba saboda suka yi kawanya a gidansa saboda wannan bawan Allah da yake baya son a zubda jini kuma a lokacin a duk an riga an Madina ta riga ta an kaurace wa Madina an tafi an hajjar sauransu sai zama da tare da haka kuma akwai wanda da bai ce su zo su kare shi za su kare shi amma baya sa zuba jini don haka suka ah, tambaye shi wasu abubuwa suka ce sai dai ya wasu abubuwa ya kuta wasu mutane da suka indiga sun gano ba laifinsa bane kan wasu abubuwan ba amma suka ce amma wani da wani sai dai ka hukunta su yace a'a wani kuma ba naku bane ai shugaba in ya zama ya lankwashe sai dai abin da wani mamaye yake ne ba to ai bai zama inna khayra man ista'ajalta al-qawiyyu al-amin dole a samu al-quwwa karfi karfin zatarwa in ya zama wannan ya cewa ina maka saka ne ce kai abu za su nisa kalama wato wanda za kake kake da karfi ba za ka yi ba za ka ce shi ba zai wannan ba saboda haka wannan ya zama sanadiyan da suka bankare shi suka kashe shi wannan shi da farkon wato khawarijanci da aka samu wanda suka fita da'a daga wato shugaba na musulmai shugaba adali irin Umar da Affan to daga nan su- a, wato suka aka suka ci gaba da yada rigingimu a nan matsaloli suka dinga tasowa matsalar shi'a matsalar khawarij da sauransu matsalar su bata ƙara tasowa ba sai lokacin Ali bin Abi Talib Amin mu'min Ali bin Abi Talib lokacin da wato dan wannan sa- sabani ya hada su da Muawiya bin Abi Sufyan to daga nan ana ta san ai sulhu aka bi sulhu kuma sai an zo kamar za a yi sulhu sai wasu su je su su- wanda ba sa a sulhu sai su zo su zunguro su ƙara hada rigima din to daga nan dai har dai abin ya ya ke sutura Ali yake cewa to yanzu abin da za a yi a je a turo mai hankali daga cikin mu kuma ku turo mai hankali daga cikin ku a turo Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari su kuma su turo Amr ibn al-As su- a turo a zo a zauna a shawara a gaya mai abtar da wani ah, wata da shi da daya a to da aka zo kawai abin da suka iya cimma shine dai yakin na kawai tsaya amma cewa wasu abubuwa da ya- da ya zama ba iya a wato ya hada rigima din to ai in kasa maganin shi a wajen akwai wasu abubuwa za ku ana- ana yadawa cewa wai ai an yi wani siyasa ne yanzu aka yanzu ya hau duro da ya hau duro shi abu musa ɗan shari'a cewa to ya soke ali shi kuma wato abu musa abu musa ya tashi ce ya soke ali abu da asir tashi ke cewa to ya ce ya soke ali to ni ma na soke shi amma na- na ɗora ma'awiya wannan rigima ba ma haka aka yi ba wani duk magana ce ta ƙarya ba ma haka aka yi ba kwata-kwata alwaya babu wannan Eh, saboda wannan rigimar sanda ake riba tsakanin ma'awiya da ali ba ana magana ne kan cewa shi ma ma'awiya ne mulki ba hasali ma ko da an zo an yi rigimar da za a samu wanda ya wanda ya rasu a wannan rigimar to da da ma'awiya da sauran mutanen za su su ba ali da talib sanda ne shine shugaba saboda kun kaje garuwa haka za ka ga arwaya ka ba wai a kai wani abin da wasu ke so ne masu faɗa ba shi abin da ya faru kawai shi muawiya yana ganin cewa akwai wasu da ake tuhumar su da jinin ali kuma sun makalkale jinin wato Uthman sun makalkale da jinin ali wanda kuma haka ne shi ma alin bai inkari ba abinda kawai ke magana shine kare zo ka bi ni sai kuma a gami za a yi ran gaba yadda dai ba shi ma Uthman ya ce shi ba sai dai yanzu ku je ku jira ni da kaina an ga yadda zan hukunta wa- ware da ware da kuke so an hukunta shi ma ali haka yi wanda kuma haka wannan daidai ne ba za yana yana shugaba saboda wani gwamna nasa kawai ya ce ya ce sai yadda yake so sai a sai ya dawo in ya dawo sai a gaya za a yi wato sai magana ta ta hadu to sai dai abubuwa suka shigo irin wannan sabai ba masumai ne ba abubuwa sun faru saboda haka to sai wannan wannan aka yi wannan hukuncin to da aka yi hukunci ba a iya samar da wannan zaman lafiyar da ake so ba amma dai yaki ya tsaya wannan shine abin da ya faru zaman lafiyar ba a iya samarwa ba to su kuma khawarij ba tunda wani abu bai musu daɗi ba sai suka ce to daga yanzu aliyu ya kafirta kun gani saboda ya kafirta shi ma kuma abun musa al-ashari ya kafirta sannan kuma muawiya ya kafirta amr ibn al-as ya kafirta duk wanda ya yarda da irin abin da suka yarda da shi ma ya kafirta suka ce ai saboda me saboda ali ya yarda da wani ya sa wani ya masa hukunci bayan hukunci duka da Allah ta'ala ne Allah ta'ala na cewa inal hukmu illa lillah hukunci duka na Allah ne kaga yadda suke daukar wato ɗiban kawai aya ka je ka ka fassara ta da sa- sa- sa ranka da sai ga wurin malamai su musu bayani saboda haka to wannan shine mafari mafari na wato ah, bidan khawarij kuma daga nan ne suka fara kafata duk wani wanda suke jin cewa ya saba musu a ra'ayinsu duk wa- ko da zalili mutum yayi yanzu ko ƙarya mutum yayi kawai su a wajen su wannan ya zama kafiri shi da malaka ya cewa wa- wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qillah mu ba ma cewa duk wanda ya zalimi kawai karami ne kawai ba ya fita musulunci ba mu faɗa haka wai yana yin randi ne ga su khawarij din nan su da suke cewa da zaran kai wani zalimi kaga ali bin zalim ai zalimi yayi ba zalimi yayi ba ma'awiya zalimi yayi ba zalimi yayi ba akan wannan hukuncin da suke hukunci eh, wato zargin sa da shi abu musa ba zalimi yayi ba amma su a fahimtar su suka tashi kawai suka tafi wani wuri ana kiran shi harura suka ce su sun yi hijira kuma duk wani mumuni sai dai ya zo wannan wurin ya zama ta zama madinarsa madinatul munawwara ta manzon Allah sai dai ya hijira ya zo wurin wannan wurin duk wanda bai zo ba shikenan Ali ya ce a kyale su ana cewa ko ne zaka je ka yaƙe su ce a kyale su sai dai sun yaƙe wasu tukunan kai za su faɗa musu za su faɗa amma a basu shi tukuna sai da suka fara fara shine Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib ya ɗau runduna ya je wato ya dirkake su ya kace da yawa daga cikin su wasu kuma suka gudu suka fantsama wannan kuma manzo Allah yayi daidai da wato abinda manzo Allah ya faɗa tun akan gudu ko yasra gudu yasra dama da yamma manzo Allah wato tsaurin ido zai ba da labarin cewa za a sami wasu daga daga daga tsatsansa za su zama su ma suna da wani ɗabi'a na khawarij na yi masa shugabanni tsaurin ido manzo Allah yake cewa kuma za su za su zama suna da tsaurin addini har su fita daga musulunci su fita daga musulunci kamar yadda wato kibiya idan aka harbatar daga cikin wato a bakanta in ta fita shi kenan ba za ta dawo ba kaga in ta fita ne ba za a ce ta dawo sai dai ka sake ɗaukowa ka sake sata wanda ko dai da in ya fita musulunci sai dai ya sake dawowa ba dai ba dai dawo ba shi wannan shi ne abin da abin da ya faru saboda haka to sai waɗannan kawai suka dinga wato banna a baka suna halata jinin duk wanda ya saba musu suna halata jinin duk wanda ya saba musu suna ganin duk wanda kuma ya wani zunubi ba zai zama wato kafirun ne tukuna farko kafiri sannan kuma khalidun mukhalidun fi nari in ya shiga wuta ba zai ba zai dawo a ciki ba zai fito ba daga cikin wasu suna cewa kuma duk wanda ya hukunci ba tare da ba tare da hukuncin Allah ta'ala ba ko da- ba wani tawili kawai kawai ga hukuncin Allah ka je kai hukunci ko da misali yanzu alƙali ne ba ma mace alƙali ba kai a yi shi da nisa adalci ne mutum na- namiji zai matan shi sai da gangan ya mata zalunci kaga dai bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ko wani wasu a wajen sanan ya kamata musulunci saboda bai yi hukunci da hukun- da hukuncin Allah ta'ala ba in aka yi haka wani ne ba zai saura a addini akwai wanda zai zama wankake ne ba wanda zai zama wankake ai kowa sai fita saboda haka su haka suke fada suke ba sa bambance tsakanin wanda aka yi shi ma a saboda dan zalunci ko fasikanci yayi haka suka ce to kuma ya zama halal dami wal mal kuma ya halatta in an je a kashe shi in an kashe shi kuma a kama dukiyarsa a kwace wanda kaga duk irin wato yanayin hukunci wannan shine asalin asalin barnar su duk wani ra'ayi na khawarij amma wannan shine asalin babban abin da ya raba shi da jama'atul muslimina jama'a musulmai cewa wato duk wani wanda ya zunubi to shi ne ya fita musulunci kuma su daga cikin ra'ayin su suna ganin duk wani shugaba wanda yake azzalimi ya halatta a zo a yi tawaya a zo a da karfi da yaji a sauke shi amma kashe shi a yi masa jau kenan wani zalincin ba ko da ma su a wajen su zalin- zalincin ba wai eh, shi a wajen shi ne yake zalincin ba a wasu a wajen su a fahimtar su to ya halatta su su je su fito na fito da shi da su sannan kuma su je wato su ah, su kashe wannan shugaba din ko da su ba a zalimin ba ne eh shi su ne suka aiki a to ko da ma a zalimin ne wannan haramun ne kawai da mutum kawai mu da kuka saka ne mu ce dan wani a zalimin ne zamu je fada da shi sai dai sai dai muna da hujja wajen Allah ta'ala yana kafirci shi ma kafirci kuma sai muna da dama bayan za a yi mun zo kawai da bugamu sai ku je diran mu sai ɗan wukake shi kuma yana da tankokin yaƙi saboda kawai mun je na faɗan kafirci a baki ku ce za ku yaƙe shi ya kashe ku a banza zai kashe ku kawai ko ku ce ya ce ya ce shi kafiri ne a baki an tabbatar kafiri ne to sai an samu dama kuma za a ta hakuri ne sai an samu dama wannan za- malam zai zo ƙara bayani can gaba akan maganar a yi mutum tawa haka ake musu da'a ba a zuwa kawai a ce wani bari mu fito- mu fito ramu ya namu a fito a ce za a je ai wannan zalimin shugaba sai an ɗauko bakwakaransa a ɗauko bakwakaransa ina za a je a shiga bala'i kai yanzu yanzu waɗannan shugabanni larabawa in ka ji kamta ne tarihin su da yawa sun yi zalunci sun yi zalunci mutane libya mutanen ah, ba- ba- ma- masar da sauransu Kaga ak- ak- akwai zalunci da abin da ake faɗa din to amma kuma da suka je kuma suka dinga wanta waya kuma wannan me ya haifar musu la yasrifu an-nasu fawda la sarata lahum dibil arabawa baka cewa wai a zo ana a nemi yanci kawai kawai a ina rubu haka amma su hankali ke abu ba wai a ce mutum jama'a hannun jama'a su ta ci ta abubuwa ba ana yi shi kenan za a zo a yi zalunci ko daga baya ko kuma a zo da wani banna da ya ko bannan biya da da eh idan an ji- an san cewa kafirci yake yi ai shi wato dan kawai yanzu yana man zalunta mai musamman kadara yana cin mana kuɗi ai da shi a ɓarar najeriya shi sai shigo ai ana ta fama wannan matsalar rayuwa ya kudaden mu da ya biya ta cinye wannan shine babban abin da ya- zai yi na zalunci wannan haramun ne saboda yawan aji a zage shi haramun ne wannan amma idan ya zama na ya fito ya shaida cewa shi ba zai kiyaye mana addinin ba kuma shi ba za mu yi bane shi ni ba addinin nan ba da kuke yi ba ni ba na yin shi ku je ku tayin kayan ku ni ba zan yi ba kaga muna da hujja wajen ubangiji kenan yayi zalunci kenan ya yi ai kafirci to magana ke cewa muna da sultan wajen Allah ta'ala wato muna da hujja to sannan kuma sai muna da iko kuma in ba mu da iko na haramun ne mu je mu je za za mu je mu kai kan mu makisa ne kawai yanzu kaman basharul asad basharul asad a kira sa ba mu na kira ce ba musulmi ne ba malamai sun riga sun masa hukunci ba musulmi bane shi wannan mutum saboda shi yana da aqida na qaramita aqida ce ta shi'a batiniya su a wajen su ma hatta aliyu ma Allah ne musulmi ne wannan to amma da yawa malamai suna cewa dai ku ku dai koma gida ku zauna kawai dale mutumin da ya mulkin sa Allah zai kawo muku mafita Allah zai kawo mafita in kuma aka matsa ga aka matsa yanzu gashi dai har yanzu bai taba ko ko ciwon kai bai yi ba dirka ki suke da azaba kawai Eh, su wa- tura kuma da suke son su su mubarak da su su kaddafi da sauransu da yake suna son a- a- a gama da su nan da sai kamar a gama da su amma shi wannan rashi ta daure musu gindi kuma za a rasa yadda za a yi shi kuma a zalimin ne ba dan zalimin ai yana yi saboda haka wa- wannan shine in an kashe mutum a wannan babu idan an kashe wannan mutum a za a kai shi baya kan manhajin ahlus sunna za a kai shi baya kan manhajin ahlus sunna idan shugaban bai kai ka- kafirci ba kawai dan zalunci yake yi to kaga ya zai rasu da rasuwa na jahiliya kenan wanda ba yi- ya kamata ya rasu rasuwa na wanda yake da shugabanci shi kuma ya rasu bai da shugabanci in kuma rasuwa ne na wanda wace shi ba ma wancan ba musulmi bane ba to shi ma dai da ya rasu rayuwa ba kan manhaji da ahlus sunna ba saboda ahlus sunna suna rataye abu ne akan iya iya wato wato iko shi kuma bai da iko ya je ya yi kankan ba da da karambani ya je ya sa an kashe shi to amma kuma wannan shi ma ba za a ce kuma shi ma ba musulunci ba dan wannan dalilin da shi ai bai kai kafirci ba abun haka yake a na'am to su wannan shi ne wato asna da wai idan mutum na zalunci mu je mu yake shi a shi manzo Allah yake cewa satakunu ba'di asara bayana za a sami danniya da babakire da san kai sai suka ce me kake umartan ya manzon Allah sai suka ce abinda nake umartan ku shine hakkin da aka wajabta muku na ku yi da abu yi wa tatruku alladhi lakum ku bar abin da yake naku ne hakkin da aka sarayar da shi ku bar ma Allah mazala shi kar ku manta mazala tun yana raye an matso mishi da abin da zai faru a duniya ya sani ya sani duk abin da za a nan amma da shi kenan in yanzu sai ya ce shi kenan ku je ku ta ku ta rigima bai faɗa ba maza da hatta abubuwa da zai faru nan gaba ya gaggaya mana amma bai wannan ya dinga jan mana hankali cewa as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abu wato duk nan shi idan ka je ka duba haka zaka gani amma ba inda ake magana cewa mutum ya fito fitowa mutum ya fito fitowa zo na fito da kansaka ne wannan sai in yayi kafirci wannan haka take mana jiya da sunna insha Allah idan muka zo wada'atu da aimatul muslimin wa ulati umurihim za mu ƙara wasu a bayani ko da ne ba da da yawa ba saboda akwai wasu abubuwa na abubuwa na zamanin da yake dan tasowa na sabani da ake da shi idan muka zo za mu yi magana akan wannan babu amma dai abinda muke nake son a gane idan ka je ka ji wannan sun shari'a baki daya ba inda aka yi magana cewa shugaba da yana zalunci da yake shi abin da ake magana shine ku mishi nasiha idan kun gani yana wani munkari ku inkarul munkar in yayi umarni da sabon Allah ku ce la saba wala ta'a babu babu babu biyayya a wannan amma shi a karkasa da yana shan giya da ya zama dan marisa ya cinye muku kuɗi shikenan a bai shi akwai hadisin cewa wa in duriba ma- wa- wa wa in duriba zahrika wa akhadha malaka ruwaya ce akwai yar magana akan shi ta ban kawo ta ba akwai magana akan ingancin ta a hadisin abin da ake faɗa shine ko da ya dake bayan ka ya ya je ya ce zo da ya zo ya ya dake bayan ka shi shugaban ya ce kawo dukiyar da aka ya karba ya ce tafi abinka ya ce karka karka faɗa magana ruwaya ce akwai ɗan magana akan ta akwai magana akan ta wataƙila idan muka zo in na ga akwai dama wataƙila mu ɗan yi magana akan ta amma dai akwai magana shi ban kawo ta ba amma dai wannan sa tafi ba'adi asara ya tabbata a sabuwa ta'a abu da yawa da mazalla ya faɗa ya suna nan da yawa a kar mu dai fita a wannan babi muna dai magana akan uh, zunubi dan mutum ya yi zunubi a su kawari kawai suna cewa ya fita musulunci ya fita musulunci kuma a wato ya halatta a yaƙe shi shugaba ne ko ba shugaba ba shi ya zama halalul dami ya zama kuma halalul mal wannan shine abin da suke faɗa kaga da irin wannan ne a yan shekaru shekarun baya aka rika samun masu ɗaukar irin wannan manhaji suka dinga wato dirkata masallatan mu duka saboda su suna ganin cewa mu abin da muke yi mun fita musulunci saboda haka ya halatta mu a- mu yanzu mun zama kamar wato zama kamar wasu kamar yadda wato yahudawa ke cewa laysa alaina fil ummi nasabi mu ba yanzu kaga mutum muna sallah muna azumi kawai ka zo ka kashe maka ce kawai a fahimtar ka kai kawai ka ka samu wato masallaci ka ka- ka dirka ce babai da sauransu kuma ka ce addini kake yi wannan aqida ce ta hawari mutum ya je dako kuma mutum a duk wanda ke da irin wannan aqida inda ya zama ra'as ya zama shugaba to za a kage shi daga tuba zai wahala tuba za mu zo yi magana akan rashin tuba masu yan bid'a yan bid'a inda suka zama shugabanni ba sa tuba wanda kuma wato tarihi yana shike maimaita kansa malamai haka suka rika faɗa wanda yake kawai ya dan bune kawai dan sama sama zai ga ya tuba amma dai wanda yake a sama shi yake wato kira yake shela wannan zai wahala ya tuba wannan sune mu'tazila khawarij su kuma mu'tazila bambancin su da da khawarij su suna cewa a hukuncin duniya wannan ba za a kira shi kafiri ba wanda ya zunubi wanda ya saban Allah ya ƙarya ya ci amana wannan ba za a kira shi kafiri ba a duniya a'a yana faran fasiki kuma yana wato manzila bane da manzila tayi shi ba za a ce musulmi ba ba za a ce kafiri ba amma yana wata baina baina amma idan aka je lahira kuma zai zama khalid mukhalid fil nar zai zama anan zai shi ma dawama kaga dai suna tare da mu'tazila a lahira amma ba su tare da a suna tare da khawarij a lahira amma ba su tare da wato a khawarij a a duniya a duniya suna mashi hukunci suna cewa ba ko munafiki ne in yace la ilaha illallah kawai shi ya zama musulmi a wajen su sai dai kawai a ce sai dai yana da manzila bai da manzila ta yi shi ba za a ce mumuni ba kuma ba za a ce kuma a ba mumuni ba a yana suna ko baina baina wannan kaga su ne mu'tazila su suna kafirta mutum da zaran ya yi zunubi to sai kuma wani wato wanda suke kishiyantan waɗannan mutane su kuma su kuma duk zunubin da kaje kai inda ka ce la ilaha illallah kaje ka ta yi kawai abinka wannan sune murji'a sune murji'a suna cewa la yadurru ma'al imani dhanbu liman amila kamar da bai Abu Ja'far al-Tahawi ya kawo maganar su yake da suna ce ya kamata kuma malam shi ma ya kawo ana tunda dai yana musu raddi ne ya kamata ya kawo wannan maganar ya daga cikin sharadin sa anan anan a wajen nan la yadurru ma'al imani dhanbu liman amila suna cewa ba wato dan kai wani zunubi imanin ka na nan garari ya garab kamar abubakar siddiq yana nan ba abin da ya shafe shi ka je ka ci yin kayan ka wannan sune murji'a wannan shine abin da suke faɗa to kaga shi ma wannan ba ba daidai bane abin da yasa suke faɗa haka shine a suna kokarin su raddi masu khawarij to shi ko ka san bid'a ba a rajin da bid'a duk yadda aka kai saban Allah ba a rajin shi saban Allah ba a kwata banna da banna shi za a malam wannan abin da ka kawo a shi shugaba yayin da ya bannansa in ko ba mu zuwa mutum wa da bannan zamu je mu maganin bannan sa shi yasa kaje balarabi na cewa la yasluhu nasu fawda la sarata lahu su mutane ba a cewa su je su dauki abun su su a karan kansu su su yi aikin su ya zama a samu anaki hargitsi la sarata lahum babu shugabanni a cikin su in za a yi wa shugaba shugaba wasu abubuwa da ake gani ya kamata wato bai'a su ta saraya ahal hal wal aqd na gari masu gari masanin cikinmu malaman cikinmu masu addini masu kowa kowa duk masu kuɗi da masu faɗa aji zuwa su haɗu su gaya za su yi wujan haƙun nasi haka malamai ke faɗa masu ka faɗa aji za su ga cewa to wannan dai ya zama ba zai iya mulkin nan ba kuma da abaka wace wannan su ga mai za su yi kuma su gani in suna da dama su ma in ba su da dama kuma wajibi su yi haƙuri to kaga a su a nan su wurin murji'a ko da ya zo da abin da yake wato yake warware imaninsa to idan idan muka ce mutum idan ya ce la ilaha illallah bai ta musulunci ba kaga wani nan zai zo ya dinga halatta maka za a dinga ai wani addini wani ba addinin musulunci ba muna jin su suna fara hayyar ba ce a addinin musulunci za ka iya yin wani wani addini wani ba addinin musulunci ba ai wannan ba bambanci da kirista da musulmi da banda fulaiba yahude da wane da wane ne ai kamar ruwa ne ruwa ne ke ke hidima ga al'umma baki daya amma ruwa akwai ruwan gishiri akwai garari garau akwai ruwan zartsi wanda kaga ya ji ba daidai ba kuma abin da yake faɗa kenan amma sai ya ce da ya ce la ilaha kuma ya zama mumini bai zama mumini ba saboda wannan saboda akwai duk wanda ya faɗa wannan kaga ba bai zama a ciki akwai wanda yake halatta a samu wani annabi a samu a samu wani annabi wanda ba manzon Allah ba shi sun faɗa haka kuma suna cewa la ilaha illallah kamar ahmadiyya ahmadiyya suna da suna suna cewa la ilaha illallah su ba kuma suna cewa muhammad shi ba manzon Allah ne amma kuma suna cewa akwai wani annabi kamar yan yan wannan a kungiyar ta amurka suna tabbatar da wani bangare na koyarwar mazan Allah amma kuma suna kuma cewa kuma shi wannan wallace wannan shi kansa ba wallace ba ma shi wannan muhammad elijah suna cewa shi annabi suna faɗin haka to wani sai zama sai ake suma suna da imani kaga ba zai yi ba wannan abin da su murji'a suke faɗa ba zai yi ya zama daidai ba amma tare da haka zaka ga wasu daga cikin takallimuna wasu daga cikin malamai na wanda suke da ilmul kalam su ma sun bi waɗannan mutane murji'a a wannan babu za ga suna da suna da rowan su faɗi cewa wani ya fita musulunci shi kuma ahlus sunna abin da yayi yi shine wato yana da rahama da shi ba zai ce maka wani ba musulmi bane sai ya tabbatar amma ban yi tabbatar kuma baya ko kwakwato ko ba masani zai ce masa ba musulmi bane dan haramun ne ka ce wai wani ka tabbatar ba musulmi bane ka ce wai musulmi ne wannan haramun ne ba daidai ne ba banda su kuma za ga a nan a wannan kasa tamu za ga banda su mutakalli muna za ga suna dan kokonton cewa da idan bai za a ce mawa na kafa musulmi ba bayan na cewa la ilaha illallah bayan kuma sun tabbatar yayin wasu abubuwa da ba na musuluncin ba bal ma ya warware imani nasa ta hanyar za a ga yana halatta je ya ma wani Allah sujada babin da yana ma wani Allah sujada yana ma wani gunki sujada ko wani mahaluki kace wannan musulmi ne ba zai yi ba amma da haka zaka samu wasu daga cikin wato wanda suke ba sa bin sunna a wannan kasa tamu su ma sun dauki wannan salaf mutane kaman uku ne suke suka dau wannan salaf a dai wannan zamani namu a iya sani na akwai su wa nan mutakallimu na masu ra'ayin kalamin su a wajen su dama suna da rowan su ce kamfan bakin su ce wani ba musulmi ne ba yana cewa la ilaha illallah za ku ce mashi musulmi ba musulmi ba amma mutum da aka fa yana zuwa fa yana fa ce ba fa a kabarin nan amma kuma na ce shi ba musulmi bane an sai a ce dan me za a ce shi ba musulmi ba dan me ba za a ce shi ba musulmi ba tunda yana zuwa yana sujada ga wani Allah ta'ala Allah shine ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada al masajid jami'a al masjid arabu sujud gabobin ka na sujada ba inda aka ce ka je ka ba wani sujada ba Allah ba kai kuma ka je ka ce kai sujada ba za ka masa yadda ake ba Allah ba da za a ce game da imani ba Allah tsare mu in yayi har in dai har yayi da da sanin sa banda su kuma sai wasu daga cikin yawan mu yan boko su yawan mu yan boko a abu da ke faruwa shine su suna kan wasu zama objective ne wasu zama sun tsaka tsakiya su za su yi adalci ne su suna ganin wato waɗannan ra'ayoyika a su ba su ba su bincike ba ko mutum in likita ne shi baya son wato wani mai addini ya sa tsohon shi baki ya ce kaza da kare lafiya zai ce wani kai likita ne amma shi a dan addini ba za ka bari malamai su magana ba saboda kai dan boko ne ba za ka kai ka sani ne ba ka sani ba ka bari su yi magana wannan sha'ani na malamai ba sha'ani ne na wanda ya yi nasu ba wani mu yana da imani ko bai da imani ba sha'ani ne na mutane ba gama gari ko da kai dan ko da kai intellectual ne a baban ka kai ka san kai pharmacist ne kai medical doctor ne kai wani kwararren lauya ne kai a baban ka kenan amma harkar addini yanzu kai kama ka zama ami kamun fasin sunanka gama gari haƙuri za ka yi ka saurara ka ji ɗalibai mai suka faɗa da sauran manyan malamai mai suke faɗa a wannan babu malamai kuma ba wai haka ne kawai ra'ayin suke cewa wani ba musulunci ba ba sa wannan inda na sunna ne suna da rahama daga kan suka ce maka wani wata musulunci to ba karamin wa kai kawo aka yi ba sai da aka masa wato ɗaya masa da hujja kwarai da gaske to su ma za a gani waɗannan ƴan uwan yanzu kusa da wannan ra'ayi za ka ce ai wannan bambancin fahimta duk lalibai ake cikin duhu shi ne muke ce musu a'a lalibai ake cikin haske mu eh ai hasken mu mun san ta mun san ga hasken ga dai sau da in kajin masu hasken nan masu suna sun ce baka wani ba musulmi bane wallahi sun tabbatar in dai ba wuta alimi bane wato ya ya dauko ilimi ne da ƙarya ba wai da gaske ba yayi da'awa in dai daga sai malamin ne to in ya ce baka wani ba musulmi bane ya san yana da hujja ne saboda haka ya kamata a duka kulawa banda su kuma sai aljahala arra'a duhama unnas mutane wanda suke su ba su harka ilimi ba ta su bace amma kuma suna san harka ilimi sai ka sa baki yadda malam ya kai malantansa zai iya bada fatawa iya abin da ya fahimta kuma fatawa da ya karto daga qur'ani ko sunna amma wani da to facebook yaro karami bai shi ka 25 ba sai bai ce shi abin da malamin nan ya faɗa malam wani ne shi yana da tanta ma mutum shi da kai bai daba kai asuwa wace da mai danka kai kai malami ne kai abin da dai yasa muke nake wannan magana shine wato da Allah mu hakura sha'anin ilimi musamman wasu abubuwa da suke san su irin wannan wasu abubuwa masu dan kaikayi wani na imani ko wani bai da imani wani sunna yake ko bid'a yake wannan ba fa naka bane kai abin da ka daga gani dalibi wanda ke na kasa kasa ba naka bane waɗannan malamai ne sai wato kafaffun dalibai dalibai zuwa ga su tabbatar su kuma a cin mana da su an gaya musu sima su ma mutane rahama an gaya musu cewa idan ka sake kai mushi hukunci ba tare da hakki ba ga hukuncin kai ma saboda haka zai zama arhamul khalqi lil khalqi ya zama wato yana da rahama ga halitta shi ma in ya faɗa to za a gani kawai yana da tabbas ya faɗa wannan shine abin da abin da ya kamata wato sauran wato yan uwa a gane duk wanda ya zama shi ba harka ta ilimi yake ba to da Allah ya bar ilimi sha'anin ilimi da sha'anin hukunci ba malamai da ɗaliban ilimi kar a rika sa musu baki kar a rika sa musu baki akwai wasu wata fitowoyi da za a gani bai kamata duk ma mu mu shiga ba har mu din ma mu da muke muna da dan abin da za mu karanta alhamdulillah amma bai kamata mu shiga ba magana ba ba saboda magana ce ta abin da ake annawazin wata matsala ce nazila ce wato nazila shi wani abin da yake ya fado na zamani ana nema a ga wai ta ina ne za a mashi hukunci wannan wannan matsala ta fado yanzu ba ka zuwa kaza kawai kai a matsayin na dalibi idan ina kantar da ku zuwa ce to wai ya kake ganin matsala kaza a wannan shi kai wannan matsala wani lokaci an bar malamai sun zauna sun koshi tukuna wani mai dan jin yunwa a bashi abinci in ya ci ya ci a tara musu tafansa in ya ya ya ya ya huta ya kwanta ya bacci in an taso kuma sai a ce a haɗu rana kaza sai kowa ba da fatawarsa sai a haɗu sai a bada magana ɗaya kamar lokacin korona da sauransu kowa zan mai fitawa kaga ba mai za a yi addini a haka sha'anin addini a duka barin malamai saboda haka wato shi sha'anin lokacin yana da haka saboda shi sha'anin wato a ce wani musulmi wani ba musulmi wani dan bida wani dan suna wannan magana ce ta manyan malamai ba magana ce ta ƙarin ɗalibai ba ba kuma magana ce ta wanda suke su yanzu suka fara shiga ilimi ba ta taka suke a wannan kabari sai abin da malamai suka faɗa amma dai tabbas idan aka samu yakinin cewa wani ya fita musulunci kar kai shakka ka faɗa kai ba wato ko da ka faɗa ba dole bane sai ka faɗa a gabaka amma a zuciya ka cewa wani fa ba musulmi ne ba to ya ce Allah uku ne sai aka ka kokonto in kai kokonto kai ma ka fita ka bi shi a saboda haka shi ma a wajen ahlus sunna ba sa ta kafuta kowa sai wanda ya tabbata cewa a littafin Allah da harshen manzansa ya tabbata cewa wani kafiri ne wannan shine wato babban manhaji da farko na ahlus sunna wani in ya fita musulunci to ba wai a ra'ayinsu ba ba wai dan ya saba mun bani ya sa abu kawai ta shi kenan dan ya sa abu wani ba musulmi ne kuma ya fita musul- musulunci ko ya shi ba sunna yake yi ba a'a ya sa abu Allah ya da manzon shi kuma Allah ya ma laifin kuma manzon shi ma laifin qur'ani ne karara ya zo ya ce shi a sharuwa ba laifi bane a wajen sa yanzu a ce akwai wanda ke kokotan giya haramun ce aka ce masa a me kake nufi a sharuwa kai yanzu giyan ne halal a wajen ka yace eh ni halal ne a wajena to yanzu sai a kokota cewa wannan ba musulmi bane musulmi ne wannan ba musulmi bane sadaka to kaga su ahlus sunna idan suka tashi za su je su duba littafin Allah da sunnan manzon shi kuma idan za su yi fasara za su yi fasara ne akan abin da manya-manyan sahabbai da magabata suka fasara shi dan shi ma wannan ana samun kamar matsala sai mutum ya ce zai dauko Qur'ani ko sunna wani nasi guda daya ba ka san cewa ko akwai wani nasi ire-iren wannan ba sai ka taro su zaka iya ba da hukunci daya kamar yadda waɗannan masu cewa katin boko da sauransu suka bada hukunci ko gora baki da duk wanda bai hukunci da hukuncin Allah bai zama kafiri alhali nasi ne guda ɗaya mai kusa da kun sauran nasin duka su yi hutu su yi hukunci ko su bi sauran malamai amma suka ɗauna su guda ɗaya akan ta kuma suka dinga kafu da mutane suka kashe mutane da sai jiya kashe mutane da sai aje gaban ubangiji za a yi za a yi sabi kaga wannan duk shi ma yana wato amma idan kama kan kaidi ka ce a'a sai dai a fahimta irin na magabata wato kafircin ba za ka zaka je qur'ani ne za ka je sunna ka ciro wanda ya kaza kafiri ne to amma kuma in yace aka ce in yayi kaza kafiri ne ya magabata ke fahimtar wannan dasi din to yanda suka fasara kai baka zaka fasara idan ka fita kai ma to yanzu kai ma yanzu ka kawo ra'ayinka ne wannan shine abinda abinda malamai da yawa ke faɗa suka ce kaga kafirtawa ba wai fursunan ra'ayinka ba ba fursunan na san zuciyanka ba ba za ka ah, ambaci wani wani da kafirci ba alhali a shari'a a shari'a musulunci wajen malamai kufru ne dole kufru kafirci da karamin kafirci ba babban kafirci ba wannan duk akwai wannan kuma qur'ani ya ya faɗa wannan suna ta faɗa wannan wani abu za a kira shi kafirci amma a wajen malamai suna cewa kafirci ne ba bai kai kafirci ba wato akwai alkufrul asghar akwai alkufrul akbar kaga ka dauko nassi da inda yake kufrul asghar ne ka ce kuma kafirci ne ba ki da babba kaga babu ba ne ba Na. na wannan shi wannan ai bayani za a masa malami masu faɗa wannan magana ai ba su da karatu ne galibi masu faɗa wannan maganar ba su da karatu wani ne ya sa su a shubahan cewa sai ka tashi tsaye kamar ƴan uwanmu da mata masu karkai na gidajen masu so galibi malai ba sa musu hukunci cewa kafirai ne saboda a su sun a wani ya ce masu ba daidai ba ana cewa tashi ai kai kai tashi ai sun ya ce manzon Allah ba ya ce manzon Allah ba ke ba ya tashi ba ai kariya ne wannan haka ke gani saboda haka sai ya musu bayani yanzu abin da ke kaina yake kanka shine ka musu bayani eh su ahlus sunna arhamul khalqi lil khalqi suna da rahama sosai kawai dan kana wani abu na kafirci bai sa ka ce ce maka kafirin sai dai ce wannan aikin kafirci ne amma kai kafiri ne a'a wannan sai an sai an tabbatar tukuna babu jahilci babu shubha babu wata fasara da kake yi babu wata ɗan mantuwa da kaɗan yi idan kucin baka sani ba duk sai an gama tabbatar maka da wannan idan da kai ɗaya za ka iya kauce masa kai dai idan kai ba lalai da kai ka iya isan masa da sakon yadda ya ake bukata ba wadda kai yare na ka eh barin baka misali so da dama wani lokaci zaka kawo zaka zo kana ma muna ma matayen mu ba'azi inda kai mijinta ne shike tare na ka dan sai ai tana tsammanin wannan kamar ka lallabe nasu ne kai fasara ba daidai ba sai ta je ta ce bari ta samu wata wani wanda yake ba ba kai ba bai kai ka ilimi ba wata kila dalibin ka ne sai sai in an ba da fara sai a ce ashe kai gaskiya kuwa kaga wato ba wai sun kaita Allah da manzon shi bane kai ne suka daina ka sai ka shi ma wannan sai ana kiyayewa shi ba hujjar nan wato sai an tabbatar ne ba in dai akwai wata shubha ko yaya to wani fa ya fasha a dai hukuncin mu na duniya wajen ubangiji ko ubangiji ya sani wannan in musulmi ne in ba musulmi ne ba wato shi sha za ku ji ba taɓa ɗan kala kafirci ne amma wajen ɗan baka shi yana da wahala sai an tsaya an jajirce tukuna a tabbatar cewa wato wato kafirci ne shi kafirci a shari'a idan ka yi ana cewa kaza kafirci ne kaza musulunci ne malamai magabata tun daga magabata sahabbai suna tsayawa su taro nasin ne baki daya su gani wannan a wani tsari za a a wani wato bangare za a sashi kafirci ba ko kafirci kadai to idan kafirci karami ne kaje ka kai shi kafirci babba to yanzu kai zalunci idan kafirci babba ne ka dawo da shi kafirci karami to yanzu shi ma wannan zalunci mazala a hadisai da dama ya faɗi wasu daga cikin laifuka ya kira su kafirci daga cikin akan hadisai hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya ce a sahihai mazala ya kalla sahabbai ke cewa la tarji'u ba'di dhullalan wa fi riwaya la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada wasunku su koma ba- wato a, batattu a bayana ko su zama kafirai a bayana suna yaƙi da juna suna saran wato junansu saran juna nan ba kafirci bane saboda qur'ani ya ce ba tabbatarwa ba kafirci bane wannan amma tare da haka manzo Allah ya kira shi kafirci to wannan baka je wurin malamai ba baka je wurin magabata ba an haska maka kaga sai ka yi hukunci sai kuce shike yanzu muna hukunci ba tare da hukuncin Allah ba a Najeriya ayat da Bukhari muke yi ka doka ce mana da an zo aka kashe mu mun mun mutu kafin kaga yanzu wannan mutum ya sa san zuciyarsa yanzu ya manta da kansa ya kawata ya masa dani a rai masa zare da abawa a hadisi maza Allah yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr ya kira cewa zage shi fasikanci ne zage musulmi ya kashe kuma kafirci malamai wannan suna cewa kufur ne dole kufur kafirci ne daga kafirci babban da aka musulunci a cikinsa banda shi akwai hadisi da maza da yake cewa a hadisin sunan abi dauda man halafa bi ghairi lahi faqad kafa wanda ya rike da wani Allah ya kafarta to ne da wannan nasu shi sai ba za ka dauka ko wani nasu nasu ita kadai ba dan ma na an ce kafirci a nasu kace ai amma haka maza Allah ya faɗa a sai ka je ka duba kafirci ne babba ko karami kafirci ne babba ko karami saboda koya ka mutunce ma ubangiji a wata ni'ima ai wannan kafirci sunan shi mutunci sunansa saboda haka to shi wannan ba za ka mashi hukunci ita ya fi musulunci ba wannan shine abin da malamai ke faɗa ina ganin kamar lokaci yayi da da eh to kaga wannan ai an faɗa wa idin ne an faɗa wato abin da ya cancanta da da duk wanda ya yi irin wannan aikin shi ko infazul wa'id Allah ta'ala idan ka masa laifi yace zai saka auta yace na farko da kafin kar mu ce wa imma mu ce wa'adin sa da yi alƙawari da yi na aljanna yace idan kai kaza zai saka aljanna Allah bai saba saboda wannan ya daga cikin rahamarsa ce ubangiji kuma baya saba alƙawarin rahamarsa amma idan ya maka alƙawarin cewa idan kai kaza zai maka uba kaza to idan kuma ya saba wannan alƙawarin kuma wannan afuwa sunan sa in ka in ka ce duk wanda ya fito yau bayan da karfe kaza zuwa karfe kaza na sa kafi amma zan kashi fursuna zai yi sati kaza da ka gani sai ka alama cewa wani fa a waya dan uzuri ko wani abu je ka je ka je ka dai shara kawai ka fa abinka wannan sunan kai adalci a wajen shugaba mai adalci to wani infazul wa'id wanda ya kashe wani wannan abin da ya cancanta a kansa wajen ubangiji razan da ubangiji yake masa shi zai sashi a wuta amma dan baka shi ubangiji in ya ga dama ya ga akwai masalan a dan baka a dan baka in ya ga akwai dalilin ya zo da wani imani kamar imani mai yawa a yabi mushi a yabi mushi wani ubangiji yana yin wannan ashe ba ubangiji ne a wani muna ba musulmi ba ya kashe musulmi musulmi ya yi shahada shi ma daga baya zai musulunta da ya musulunta kuma ubangiji ne ya ce su shiga aljanna duka ubangiji yana yana tuba kuma kuna nan a mun karanta hadisi wala wannan mutumi wanda bai taba yin wannan mutane da musamman alheri ba sai sharri ga hadisin wanda ya yi kashe mutane wurin ɗari aka ce mutane da an karɓi tubansa to ubangiji yana yin wannan duk abin da ke infazul wa'id ne wanda lokaci yana sabawa kuma sabawa wannan ba saba alkawari bane wannan abuwa ce cikar abuwa ce yabo ne ba da za ta ja masa ba ba kushe ba ina ganin kamar lokaci yayi amma dai mu kai inda muke son mu kai ba a dai hakuri insha Allah wannan babu ne kare ba babu ne na na sha'anin kafirci da musulunci insha Allah za mu ci gaba kuma za mu za mu ga abin da sauran malamai suka faɗa a wannan babi musamman wannan kasa ta muna da wani tarihi shekarun baya bayan da aka sami rage akan wannan babu saboda haka ayi hakuri zamu dan ja numfashi in da jan numfashin ma shi ma ba da yawa ba amma da wasu abubuwa da suke da ya kamata dan uwa na matasa su ji da su ake huda a ce wani wani yayi kaza ya kafirta za mu yi sannan kuma idan muka je wannan gaban da malam ke magana akan da'a ga shugabanni azzalimai su ma za mu yi wani wasu isharori sosai akan wannan ja numfashi insha Allah ta'ala abinda muka ta daidai Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure har Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah